من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
yau muna safiya ta litinin 20 ga watan ɗaya watan eh, muharram shekara ta 1445 a ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammadu bin abdulwahab rahmatullahi ta'ala alai Ah, bayan hutu mai ɗan tsawo da muka je Allah ya yi yau za mu ci gaba da karatu Allah ta'ala ya mana muwafaka ta alkhairi na duniya da lahira don tsarkin sunayensa na ga muna cikin babu ma ja a firruka wa tama'im za mu tashi inda malam ya ce a tama'imu shai'un yu'allaku alal aulad haka ne? na'am Allah ya haifar بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى إلى امرأته وروى أحمد عن
Alan ya ce, Attama'imu, tama'im jam'in tamima ku, shai'un yu'allaku alal auladi, wani abu ne da ake rataya mawa yara, min al'aini saboda kambun baka. Kenan asali layu yara ake rataya mawa, lalacewa ta lalacewa ta kai har manyan su ma suna ratayawa. to galibi sukan yi laya na rigakafi ne saboda kar yaro ya kamu da kambun baka ko na ido lakin idza kana almu'allaq min alquran malaice sai dai idan abin da aka rataya din ita layar da aka rataya in ya zan da alqur'ani aka rubuta aka nade farakhasa fihi ba'd salaf wasu daga cikin magabata sun yi sauƙi suka ce babu laifi ana iya sa ma yaro wa ba'dhum lam yurakhis fihi wasu sashi na magabata ba su yi sauƙi ba suka ce kawai haramun ne wa yaj'aluhu min al-manhiy anhu suna sanya shi daga cikin layin da aka hana sanyawa ko da da Qur'ani aka rubuta minhum ibn mas'udin daga cikin waɗanda suke da wannan ra'ayi akwai abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu a sheikh abdurrahman al-sheikh a cikin fatihul majid ɗin shi ƙarƙashin wannan magana sai ya ce i'lam annal ulama min as-sahabati wat-tabi'in faman ba'dahum ikhtalafu fi jawazi ta'liq at-tama'im allati min al-qur'ani wa asma'illahi wa sifatihi ka sani cewa malamai tun daga zamanin sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa sun yi saɓani kan halarcin rataya layu wanda suka kasance an yi su da alkur'ani wata aya ta alkur'ani ce aka rubuta ko kuma da wani suna ko sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala faƙalat ɗa'ifatun ya juzu zalika wasu suka ce hakan ya halatta وهو قول ابن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص wanda wannan shine abinda Abdullah ibn Amr ibn al-As ya ya ambata sai dai riwayar da ta kawo daga gare shi cewa yana rataya ma yara addu'o'in tsari kamar na shiga gida ko makewaya ko wani abu ya rubuta jikin wani dan karamin allo haka ya rataya musu riwayar bata inganta ba da'ifiya ce mu koda ta inganta ba yana rataya musu ne don su dinga karantawa in za su yi wannan abu in za su fito daga gida sai su duba su karanta saboda ƙananu ne daga cikin iyalan shi wanda ba sa iya haddacewa ina fata an gane yake nan bai zaman to laya ba da ita laya ba budewa za a yi a karanta ba kuma dai ruwaya ba ta inganta ba ya ce wa huwa zahiru ma ruwiya an aisha kuma shine zahirin abin da aka ruwaito daga nana Aisha halarcin haka duk da shi ma abin da aka ruwaito din ya sha bamban da laya da ake magana akai wa bihi qala Abu Ja'far al-Baqir Abu Ja'far Muhammad al-Baqir kenan haka ya faɗa inda aka ruwaito da ruwayoyi zuwa ga su'alul baiti sai kai taka tsantsan domin yan shi'a sun gurbata su yawanci wa Ahmad fi riwaya an ruwaito halaccin haka daga Ahmad a wata riwaya wa hamalul haditha ala tama'im allati fiha shirk suka ce ma'anar hadisin shine layu wanda suka kasance akwai shirka cikin su hadisin innar ruqa wat tama'ima wat tiwala ta shirk wato layar da ta kasance an rubuta wasu abubuwa na neman agaji ko neman taimako daga wasu wanda ba Allah ba sawa'un wasu aljanu ne ko wasu mutane ko wani abu makamancin haka ko kuma layar da ta kasance shedanin ya ba da dama a rubuta ƙur'anin amma ta wata siga daban ko a rubuta shi a baibai suna yi ko a rubuta shi da najasa ko wani abu makamancin haka to wannan kaga babu ko shakka tunda izgili ne ga alƙur'ani da wulakanta shi wannan kadai makafirci ne tare kuma da ƙudurin cewa wannan abin zai kara mutum wanda kuma an sani cewa wani shaidanin kangararre ne ya umarni da haka ya ce wa kalat ɗa'ifa wasu ɓangare na salaf suka ce laya juzu zalika baya halatta haka ma'ana yin laya da alƙur'ani to ina ga kuma abin da ba ƙur'ani ba wa bihi qala ibn mas'ud wa ibn abbas وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم من جهة حديث ابن عكيم وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود طالبان ابن مسعود سوما سنتفكا هكا وأحمد في رواية هكا أحمد بن حنبل أو رواية دقاقريشي شما ياتي بها للتبه واختارها كثير من أصحابه da yawan almajiran al-Imam Ahmad sun zabi wannan riwayar ta karshe ba wacan ta farkon ba wajazama biha al-mutaakhiruna ɗan baya ma daga cikin mazhaba ta Ahmad suka ce kawai mazhabar Ahmad bai halatta ba wahtajju bi hadha al-hadith wa ma fi ma'ana suka yi hujja da wannan hadisin inna ruqa wa tama'ima wa tiwala tashir da ire-iren hadisan da suka zo da wannan wato ainihin ma'ana من علق تميمة فقد أشرك من جيش أباه سي آل الشيخ يتي قلت هذا هو الصحيح wannan shine abin da yafi inganci cewa haramun ne liwujuhin thalatha saboda fuskokin da za a kalla guda uku tazharu lil muta'ammil duk wanda yake da la'akari da natsuwa zai lura ya fahimta al-awwal dalili na farko da muka ce haramun ne umumun nahai wala mukhassisa lil umum hani yazo ga mamme innar ruqa wat tama'ima wat tiwalata shirk kaga ar ruqa an samu mukhassis da ya nuna cewa ruqya akwai wadda take ta halatta amma tama'im babu wani dalili nassi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu da ya nuna ya halatta to idan lafazi yazo am babu wani dalili da ya khassace shi dole a aiki da shi akan umumin shi ina fata an gane athani dalili na biyu saddu dhari'a toshe kofar banna fa innahu yufdi ila ta'liqi ma laysa kadhalik dan aka ce in na qur'ani ne za iya ratayawa hakan zai bayi zuwa ga wanda ba na qur'anin ba ma a dinga daura in kai magana ya ce to ai mu namu na qur'ani kaga saddan lidhari'a sai a ce ka bar shi tunda magani dai in tsari kake nema annabi ya koyar da yanda za a nemi tsani tsari ainihin wato at-tadawi ash-shar'i as-sunni الثالث na uku ya ce innahu idha allaka idan mutum ya rataya la ya fala budda an yamtahinahu almu'alliqu bi hamlihi ma'ahu hala qada'il haja babu makawa sai ya wato ainihin ya wulakanta wannan alqur'anin da ya rataya a a jikin shi ko a wuyan shi ko a hannun shi ta inda dole sai ya je da shi zuwa ga gurin biyan bukata wa listin ja gurin yin tsarki wa nahwi zalika kaga ya kaskantar da alqur'ani fatuhul majid shafi na 131 zuwa 132 sai malin yace warruqa ita arruqa hiya allati tusamma al'azaim shine abinda ake kira da al'azaim al'azaim surkulli surkulle na na bokaye shine kaji ana faɗin wasu kalmomi waɗanda ba ka sanin me ake me ake ainihin wato faɗa na, karantawa shine azaim na rubutawa shi kuma talasim at-talasim talsama shine rubutun da zaka kasa karanta me aka rubuta gardawa ma suna da nasu bangame suke ce musu eh ban da barori ai bara wata addu'a ce ko aya ce za a iya karantawa menene suke hatimi ko suna da hatimominsu kaga an zo rubutawa aka zo gurin wata dalin din sai a yi ta kai rabin shafi sai a kawo wasu kalmomi wasu rubuce-rubuce kananu a sa ta hagu ta dama ta gefe ta tsakiya ta kaza wanda in ba wanda ya san tsar ya san abin nan din ba ba zai iya karantawa ba to wannan talasim ko kuma rubutun za a yi amma ta baibai za a yi za a fara fatiha to daga wato ainihin waladdalin za to daga nunun din dalin da ita za a fara a kare da hamza ta alhamdu to kaga wannan talasim to haka gurin karantawan shi kuma ko a burkita ayar ko wani wata addu'a ko wasu sunayen wasu abubuwa da baka san me ake cewa ba to shi wannan azaim ne an fahimta ko wa khassa minhu ad-dalil ma khala min ash-shirki mala yace dalili ya kebance ruqyar da ta kubuta daga shirka ita wannan a iyayi wannan mun yi bayanai a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ba'sa bir-ruqa ma lam takun ma lam takun shirka in dai rukuya ba shirka ba ne annabi ya ce babu laifi ya ce mani sata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'a wanda ya samu dama zai iya amfanar dan uwan shi ya amfane shi nabi ya zo ya ga ana manana Aisha rukuya ya ce ki mata rukuya da littafin Allah kenan wannan dalili ya keɓance ya bambance tsakanin ar-ruqya al-shaytaniyya da kuma ar-ruqya al-qur'aniyya kamar yadda ibn al-qayyim ya ambata ce ruqya wadda ta kasance bi kilal wahyayn ce fa zaka min hadiyin nabiyyi wa sunniyati ce amma ruqal majhulatu al-ma'ani fa tilka wasawisun min ash-shaytan yana akwai ruqya shaytaniyya akwai qur'aniyya to idan ruqya ce qur'aniyya ma'ana ayoyin al-qur'ani ne ko wasu addu'o'i da azkarai da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ambata ya karantar ko sunayen Allah da sifofin Allah ake kamun kafa da su don a samu waraka ko kariya to wannan babu laifi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ana roƙon Allah da sunayen shi da sifofin shi wannan babu laifi dalili ya keɓance faqad rakhasa fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-'ayn wal huma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sauki akan yin ruƙuya saboda zazzabin kambun baka ko kuma rigakafi daga kambun baka ko kuma harbi zazzabin harbin kunama ko kuma na maciji kamar inda mun ji wannan a ainihin wato baya mala ya ce wattiwalatu ita attiwala shay'un yasna'unahu wani abu ne da suke yi can a jahiliya yaz'umuna annahu yuhabbibu almar'ata ila zawjiha suna zaton ko tsammanin cewa ita wannan tiwala din wannan sihirin da suke yi yana sanya mace mijinta ya so ta warrajula ila imra'atihi kuma yana so yadda miji zuwa ga matar shi shine dai sihirul mahabba wanda wannan fassara ta tiwala ta samo asali daga Abdullahi ibn Mas'ud a riwaya ta Ibn Hibban da Al-Hakim Ibn Mas'udin sai aka tambaye shi ɗaliban shi suka ce wa suka ainihin wato ce mishi ya aba Abdurrahman hadhihi ar-ruqa wat-tama'im qad 'arifnaha arafnaha mun san ruka kuma mun san tama'im mun san menene laya mun san rukuya suka ce wato fama tiwala to menene a tiwala da hadisin ya kawo inna ruka wa tama'ima wa tiwala ta shirku mun san ruka mun san at-tama'im to menene a tiwala sai ibn mas'udin yace shay'un tasna'uhu an-nisa'u wani abu ne da mata suke yin shi ya tahabbabna bihi ila azwajihinna wanda suke su neman soyuwa zuwa ga mazajensu da shi in sun yi wannan wato ainihin surkullan suna ganin mazajensu za su so su bi ta zaizai kenan al-hafiz ibn kathir al-hafiz ibn hajar rahimahullah yace shay'un kanat al-mar'atu tajlibu bihi mahabbata zawjiha wani abu ne da mace take kokarin jawo soyayyar mijinta zuwa gare ta wa huwa darbun min as-sihr yace wani nau'i ne na sihiri wa kana min ash-shirki ya kasance yana daga cikin shirka lima yuradu bihi min daf'il madar sabuko min daf'id dar saboda abinda ake nufi da shi na tunkuɗe cutuwa wa jalbil manafi' da kuma wai jawo ababan amfani min ghairi Allah ta'ala ba tare da nema daga Allah ba da shi ma sihiri ne fatuhul majid shafi 132 zuwa 33 نعم قال وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تقول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن نعم مالن يتي وروى أحمد عن رويفع أحمد بن حنبل يا رويتو تكن مسند إنشي 16,547 hakan nan abu dawud 36 da kuma 37 daga ruwaifi ruwaifi ibn thabit kenan ibn thabit ibn sakan ibn sakan al-ansari al-balawi al-hijazi al-madani al-misri الإمام الذهبي يتي يا هل فتح مصر ترى عمرو بن العاص وما يا هل wato غزو افريقيا tare da muawiya shekara ta 46 shi ya rasu 56 urwayfi yace qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam zan Allah sallallahu alaihi wasallam yace min ya ruwayfi ya kai ruwayfi ruwayfi kaga tasbirur rafi' ko la'allal hayata tatulu bika ba mamaki zaka yi tsawon rayuwa to kaga in mutun yayi tsawon rayuwa kenan zai ga abubuwa wurin da yace innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira zaka yace ba mamaki kai tsawon rayuwa idan kai tsawon rayuwa mutane suka canza fa akhbirin nasa anna man aqada lihiyatahu ka ba mutane labarin cewa duk wanda ya tufka gashin gemun shi au da wataran wataran ko kuma ya rataya zare na kibiya wanda suke rataya mawa dabbobi don gudun kamuwa daga kambun baka au istanja bi raji'i dabbatin ko yayi wato ainihin tsarki da kashin dabba au azmin ko yayi tsarki da kashi tsarki na hoge fa inna muhammadan bari'un min to lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya barranta daga gare shi ba ruwan shi da shi da hadisi yana cikin a ainihin wato ahmad shi ma afuwa wannan shi ne yake cikin ahmad da ainihin wato abu dawuda ina fata an gane na banji ba e ko ya rataya watar zare na zaren kibiya ne amma ba wai ya rataya kibiya ba zaren ne suke ɗauka su rataya a hannu ko a kafaɗa ko a wani guri da nufin shi zai kare su daga wata cuta na'am to wannan hadithi a al-shekul albani ya inganta shi ya ce hadisi ne ingantacce kamar yadda ɗazu muka ambata cewa yana cikin ahmad da abu dawuda to abinda hadisin yake cewa nabi yake ce maruwaifi ba mamaki za ka yi tsawon rayuwa kina za ga abubuwa da yawa lokacin da kaga mutane sun canza sun kirkiro abubuwa to ga wasu halaye ba ni ba wanda ke yin su ka labarta wa mutane cewa duk wanda ya kulla gemun shi ya tubka shi ya kama gemu ya kitsa shi al-imam al-khattabi yace a lokacin fita yaki suke yin haka za a fita yaki al'ada ta jahiliya wanda kaga ya tufka gemun shi to jarumi ne in ka san wuyan ka bai yi ja ba kaka tinkare shi an gane ko to kuma sukan yi shi takabburan ne don nuna girman kai shi kuma musulunci yana yaƙi da girman kai wasu kuma suka ce an hana yin hakan ne saboda al'ada ce ta farisawa a ajin farisawa wanda wanda suke bautar wuta shi kuma shari'a ta hana mu kamanceceniya da su wallahu a'ala to shi kuma rataya watar mun ji a baya cewa suka rataya mawara kumansu don kar su kamu da kambun baka to ko mutum ya rataya ko ya rataya ma dabbai shi ko wani abin hawa nashi da nufin jawo wani amfani ko tunkudewar wani sharri to wannan shi ma haramun ne a wistan jabi raji'i dabbatin aw azum ko mutumin da yayi tsarkin hoge da kashin dabba ko yayi da kashi wannan mun ji cewa abinci ne na kashi abincin aljanu ne yan uwan mu musulmi kashin dabbobin mu shine abincin dabbobin su to wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wanda hadisin jabir yazo hadisin ukad suqul ukad a cikin muslim to wanda ya hakan to ka gaya mishi annabi Muhammad ya barranta daga gare shi sallallahu alaihi wasallam kaga yana nuna duka manyan laifuffuka ne amma ta'liqul watr shi yafi hadari ana wale cewa an sa'id ibn jubair an karbo daga sa'id ibn jubair at-tabi'i radiyallahu anhu kale yace man qata'a tamimatan min insan duk wanda ya yanke wata laya daga jikin wani mutum kana ka adli raqaba to zai samu lada kamar ya'yan tabawa ne wannan a wato maqtu'i ne maqtu'i ne asar din magana ce ta tabi'i in sa'id ibn jubair yana cikin tabi'i da wasu malamai suna ganin yana da hukuncin rafu don ba abu ne da ake fada da ra'ayi ba musamman su sa'id ibn jubair masana ne a cikin malaman tabi'ai suke to ba abu ne da ake faɗa da ra'ayi ba don haka inda sahabi ne shi sai a ce lahu hukumun raf'i kuma mausul to da yake tabi'i ne sai ya zama yana da hukuncin raf'i amma mursali ne tunda ai tabi'ai ma suna da marfu'at ko tabi'i ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan marfu'i ne hukuman sai dai mursali ne a isnadin shi da haka har yanzu dai yana da rauni ina fata an gane to amma misali muka kalli ma'anar shi mutumin da ya yi rata ya laya ya yi imani da ita ka yanke wannan layan kamar bayani har ya tuba ya gane cewa ya yi kuskure ai ka yanta shi na fata an gane zai yi daidai da wanda ya yanta bawa wallahu a'ala ala ya ce rawahu waki'un waki'u ibn al-jarrah shi ya ruwaito wannan asar cikin jami'a din shi kenan sai ce walahu waki' ya ruwaito an ibrahim daga Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai kala yace kanu yakrahuna at-tama'ima kullaha kanu yani ashaba ibn Mas'ud daliban ibn Mas'ud sun kasance suna kyamar dukkanin wata laya min al-Qur'ani wa ghairi al-Qur'ani wacce aka yi da alkur'ani ce ko ba da alkur'ani ba in dai laya ce kawai suna kyamarta wanda kuma mun ji cewa wannan shine zancen da yafi kamar yadda ala sheikh ya rinjayar bayan kawo maganganun malamai wallahu a'lam zamu bashi haka insha Allah